Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutalib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط هذه حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتعده بنظرة تأتي لنا بالزفر آه. الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ke shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halararsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi baya bukatar komai da komai daga wurin kowa a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka ta'ala zul jalalul ikram a halara ta maulanmu Sheikh Salahuddin hafizahullahu wa kawu wa jazahullahu Allah khairan muna miƙa gaisuwa da harshen dukkan ‘yan uwa baki ɗaya da kuma masoya da suke zaune a cikin wannan halara mai girma muna gaishe ku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والحب ما هو ما المصطفى أمادا أسوى عن العبد والأباب درا وإلى غيرنا تنول المصائب إن أدى علينا ويندنا ويسكنون حب الأمين وذكره عن القتل والإصرار في الدار وحبيبه لا إله اسمد ما وسالي ولندي على الزمين لا ولملا وانت لا لله دائما من بعد ذاك عليه صلاة الله منا وعبلي عاد المختار مغدت دائما لديني ودنياي فيما بسم الله الرحمن الرحيم
ولم إبراهيم رضي الله تعالى عنه وجزاه الله عنا خيرا بسم الله الرحمن الرحيم fulmayi
shehu radiyallahu anhu ya ce ka shafi ya rasulillahi aswa dukkan miyagun ɗabi'u anil abdi daga barin wannan bawa abduzzati wal abadi ba shi kadai ba har masoyansa ma manzo Allah ya shafe miyagun ɗabi'u ga barinsu doron baki ɗayansu in dai masoyina ne kai to ba za a taɓa ganin ka da mummunar ɗabi'a ba wadagarwa sai ce babu mamaki bimahin abin da yasa babu mamaki ba da ruwa bane ba da soso bane ba da wani abu aka goge ba bimahin da sunan annabi mai suna mahi aka shafe miyagun ayyuka ga wannan bawa da masoyansa mustapha zaɓin Allah Allah Muhammadu. Allah ya shafe miyagun ayyukanmu, ya shafe miyagun ayyuka da miyagun ɗabi'u na masoyanmu, kuma ya zaɓe mu saboda mahi Mustapha. Miyagun ɗabi'u waɗanda aka shafe aka raba mu da su shine girman kai, da jin kai, da alfahari da takama, da riƙo, da ha'inci. da gaba da kwaɗayi da guri da hassada da ƙosawa da raki da wulakanci da istihza'i da gurin abin da Allah ya ba wani da ɗaga hanci da kaifin fushi da wawanci da sakarci da tashin hankali da musu da jayayya da zalunci da rashin kunya da ɗagawa da gafana da rafkana da jayayya da ƙaddara Allah da gulma da yanko ƙarya da ƙage da annamimanci da juyar da gaskiya ƙiri-ƙiri ana ji ana gani a juyar da gaskiya a mai da gaskiya ƙarya a mai da ƙarya gaskiya da mummunan zato da ƙauracewa mutanen kirki da zargi da gadara da ha'inci da fajirci da dariyar mugunta duk an raba mu da wannan mu ba mu da waɗannan shi ne aswa miyagun ɗabi'u to mahauta bimahin mustafa Allah ka shafe waɗannan miyagun halaye gabarin wannan bawa abdul zati da kuma almajiransa ba da komai kai wannan ba kayi ne ta annabi mai suna mahi mustafa
ahmada ahmada mafi godiyar halitta dama ita faida ai shehu ya riga ya gaya mana a cikin kashifin albas shafi na tis'in shehu ya ce kultu wani hikimatu fi zuhuri hazi faidatu fi hazin zamanin fasidi buhu iman fi qulubin nas wa kasratu al-firaq ad-dallati wal mudillati wa hadhihi al-ummatu ummatun marhumatun فأفيدت إليهم المعارف والحقائق كي يرجعوا لأصل فطرة الإيمان فافهم وقال في ذلك الشيخ الأكبر سيد المختار الكنتي في الكوكب الوكاد ما نصه قال إمام الحرمين لما سارت الفرق الدالة وكثرت كان من حفظ الله بهذه الأمة المحمدية صيانة عقولهم في التوحيد عن اكتفائهم بالتقليد فحقق الإرفان في أسرارهم بجميل التأييد وليس لحفظ كل الحفظ أن يحفظ العبد من نفسه من البلاء وإنما لحفظ كل الحفظ أن يحفظ قلبه من الأهواء shewa shewa kun san ma'anan faila kun san dalilin da yasa Allah ya kawo ni ƙarshen zamani muka ce a yace dalili hikimar bayyana faila a cikin wannan lalataccen zamani imani ne ya rauni a zukatan bayi sannan ƙungiyoyi na ɓata na ƙarya sun yawa suna ta yaudarar mutane suna kiransu da sunan addini amma ƙarya suke ya ce to wa hazihil ummatu ummatun marhumatun wannan al'umma al'umma ce da Allah yake jin ɗanta fa ufizat ilaihimul ma'arifa wal haqa'iq sai Allah ya kwararo musu ilimin ma'arifa da na haƙiƙa shi kaɗai ne zai kubutar da su duk mutumin da zai da ilimin marifa bai da ilimin hakikati to zamanin zai yaudare shi kuma ƙungiyoyin ƙarya za su tashi dole sai faida ta zo idan faila ta zo sai to ruwan saman ilmin ma'arifa da ilmin hakika da cikin zuciyarka daga nan da kaga ƙarya ka san ƙarya ne da kaga gaskiya ka san gaskiya ce dan ne yace kai yarji'u li asli fitratul imani domin mutane su koma fitra ainihin asalin imanin da aka halice su da shi fafham yace ka gane wannan sannan shekul akbar sai jin muktar kunti ya faɗi cikin littafin sa kawkabil waqqad abin da yace yace imamul haramain ya faɗi ya ce lokacin da ƙungiyoyi batattu suka yawa suka yaɗu a duniya sai ya kasance daga kiyayewar Allah da wannan al'umma ta annabi Muhammadu sai Allah ya kiyaye hankulansu a cikin tauhidi ya raba su da ratayuwa da jin mutum ne ya kaɗaita Allah amma a zuciyarsa bai yadda ba in ka daɗa na zuciya haka malamin mu yace malamin mu ne yace Allah ɗaya ne wai shi bai gama da ya ji labari ne saboda ka an ce Allah ɗaya to a ina yake wasu sun ce yana sama wasu kuma sun ce yana ko ina wasu sun ce ya zauna kai al'arshi in dare yana sakkuwa kamun asuba sai koma to kaga ba ya ƙini tsakanin bawa da Allah to sai Allah tabaraka ta'ala sai i kawo faila ƙarshen zamani saboda ta kafa tauhidi mutum ya san Allah ba kokonto ba shakka to shine fa haqqaqal irfan fi asrarihim sai Allah ya tabbatar da saninsa a cikin zuciyoyinsu bi jamilit tayidi da kyakkyawan ƙarfafawa ya ce ba kiyayewa ba ne kowane irin kiyayewa Allah ya kiyaye bawa daga bala'i don kaga ba ka cike wato ba ba kiyaye ba ba wai kiyayewar Allah bane kaga kullum kana cin abinci mai kyau a gidanka abinci baya yankewa aljihunka baya rabuwa da kuɗi a mutuncinka kullum mutane suna ganin kimarka ka samu mahalli ka samu duk ba wannan bane shehu ya ce ainihin kiyayewar Allah Allah ya kiyaye zuciyarka daga bin san zuciya ko mun talaucin ka in dai har kana bin Allah to Allah ya kiyaye ka amma duk wadatar ka in har ba za ka iya bin gaskiya ba za ka daure wa ƙarya gindi to mutum banza ne kai saboda ka shine ce kiyayewa ta gaskiya Allah ya kiyaye ka daga bin san zuciya kashful alba
almasaibu shehu ce musifin zamani baki daya tanhu suna tafiya ila gairina ya zuwa waɗanda ba mu ba makiyan mu kenan duk musifin zamani da ka sani wurin makiyan mu suke zuwa inna da alaina kuma ba haka kawai ba in a ba alaina sai in sun yi zalunci a kanmu duk sanda suka zalunce mu to sai Allah ya tattaro masifin zamani sai ya jefa gidajensu adduru ya ce cututtuka wal balwa da bala'o'i wa yanhu ma'ahu
yanhu yana tafiya na hawa wurin wanda ya cuce mu ya zalunce mu in baka taba mu ba baka taba harkan mu ba to tsakaninka da bala'i kun yi hannun riga amma idan kana so ku daura aure tsakaninka da cuta da bala'i da tashin hankali to ka cuce mu in ji shehu yace dukkan masifin zamani suna tafiya ila gairina in aba alaina almasa'ibu dukkan masifu na zamani to suna ta san mahalarar wanda izalince mu abdurru wal balwa yanhu na hawahu da bala'o'i da cututtuka suna tafiya gidan wanda ya zalunce mu wanda ya cuce mu
hubbul amini shi wace soyayyar amintaccen Allah wa zikruhu da kuma ambatansa wa yashghuluna mu shi ke shagaltar da mu mu ba abin da ya dame mu da me zamani ke ciki me ake ciki ana samun kuɗi ba a samun kuɗi gwamnati ta yi budget ba ta budget ba wane ne ya mutu wane ne ba abin da ya dame mu banda aminun layi mu annabi muhammadu ne kawai a gaban mu saboda haka shi yasa mu ko ana cikin bala'i mu ba ma sani sai dai mu ji ana ta faɗa a rediyo yana ce ai bala'i an yi kaza an yi kaza an yi kaza mu manzo Allah ya ishe mu ya wadace mu shehu tijjani ya ishe mu ya wadace mu shehu ibrahim ya ishe mu ya wadace mu in bala'i ya taso a zamani mu ba ma san sai dai mu dinga jin labari a ce a jarida an buga ko ana faɗa a rediyo ko kuma mu in an zauna dandali mu ana labari mu ba ma sanin me yake faruwa saboda hankalin mu a kwance muna samun abincin ruhi idan ruhi ya samu abinci to yana mantar da jiki ma in bai ci ba yana mantar da jiki in bai ci ba idan aljihun zuciya ya cika da Allah yana mantar da aljihun riga in bai cika ba saboda ka man wajada Allah wajada kullu shay to shi ne shehu radiyallahu anhu ce wa yashghuluna hubbul amin mu soyayyar amintaccen Allah tana shagaltar da mu an rikitli daga labarin makiyinmu a ce makiyinmu ya ce kaza ko makiyinmu ya yi kaza ko makiyinmu ya tanadi kaza ya ce wa shi gulina hubbul amini mu muna can wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna can muna shagalin mu ya take yin sa mu ba mu san da shi ba wallahi shirari da kuma irin ashararan mutanen nan masu zaman dandali waɗanda ba su da aiki sai gulma duk abin da za su yi mu ba su cutar mu fil jari wan najwa kuma kakka dauka wai a baɗini kawai har a zahirin ma bai cutar mu zahirin mu da baɗinin mu da asharai da makiya al'amarin su baya damun mu wai shugulu na hubbul amin a wani baiti yana cewa idan tagalu bil makari wa zuri inna min zikri habibillahi shuguli kaza da hara idan makiyan mu suka shagaltu da makirci da kage da shebal zur to mu za ka same mu gaban manzo Allah muna tarra yabo ana amshi su suna can suna zagin mu mu muna nan muna yaban manzo Allah habibu ilahi al-arshi manzo Allah shine masoyin ubangijin al-arshi majma'u sha'anihi shine matattarin tazallin Allah wa tazkaruhu haga ambatan manzo Allah wato wannan diwanin da yaga muna karantawa inji ni a wuri na allazzu min al-halwa ya fi daɗi daga duk wani abu mai zaki yaban manzo Allah duk wani abinci da ka sani ba wai irin a ce lemu kwalba ko na gwangwani a ana maganar zikirori da abubuwa na karance karance wanda ruhi ke ɗanɗanawa ya ji daɗi to ce duk abin da ka san ana karantawa wallahi ni yaban manzo Allah ya fi min daɗi a kan shi walilla wai dan ne ba zan faɗa haka ba wa antal abdulillahi bayan kai ne abdullahi ya rasulullahi don ne ba zan ce ya balka ya fi komai daɗi ba bayan kai ne abdullahi sayyidan lissadati hazal kalki a wurin Allah kai bawa ne amma a wurin shugabannin halitta kai shahidu ne kai abdu ne a wurin Allah amma lissadati hazal kalki an ta sayyidu kai bawan Allah ne amma shugaban shugabannin halitta haqqan wallahi tallahi wala dawa ba dawa nake ba ka tsaya ka tara hankalinka za ka gane haka ma'anan haƙƙan wallahi tallahi wala da'awa ba kantan nake wa manzo Allah ba haka yake dama habahu in baka san shi ba bari in ga ma labarin sa ilahun ubangiji ne dubun suna wahidun makaɗaici wanda zai da abokin tarayya mutafaddilun mai fifita tsakanin bayi tilkar rusul faddalla ba'dahum ala ba'd karimun mai karamci abahu ma'anan karimun wanda kana kwance sai baka kudbaniya karimun kenan wani kuma yana tsaya sallah sai Allah ya jefe da shakawa eh mana a rubuta tsiya a goshe shi kuma yana ta sujjada yana ta sallah sai ko kana bacci amma ka zama kudi ayo in ba karimun ba wa zai wannan sai shi shi ne shi wace to mai fifi ta tsakanin bayi karimu habahu habahu shi ya ba manzo Allah abin da nake faɗa a diwani ba ni nake kagawa ba Allah ne ya bashi mudrikun duk wani kudubi ko kuma duk wani fardi ko jami'i ko gausi ko annabi ko manzo ko ɗaya daga cikin ulul azmi kai ko annabi Ibrahim ne shi mai riska falam yudrik lahu sha'awa ba zai iya riska fagen da annabi ya tsaya ba kowaye shi faminhu daga manzo Allah ne nawalul kulli kyautar kowa da annabawa da waliyai da muminai da siddiƙai da shahidai da salihai har arnan ma har munkiran su ma duka daga annabi ne duk munkirin da kaji ya zo ya zauna yana zanta annabi yana renawa yana faɗin abubuwan da ya dama numfashin ma daga halara muhammadiyya yake zuwa masa kalmomin da yake jihar annabin da su kyauta ake bashi shi ne miskini bai sani ba sai annabi ya taimake shi da kalmomin sannan yake haɗawa ya wannan zage-zagen da yi wal kullu sai da annabawa da waliyai da manzanni da mala'iku da kowa da kowa fa minhu duka daga manzo Allah aka halicce su da'iman har abada kuma daga annaba ake yin su wa qad taraku hakika da manzanni da mala'iku da annabawa da kudubai da afradu da jami'ai da agawasu da siddiƙai da shahidai da salihai hakika sun bar tekun ma'aikin Allah min ba'di zabarahu rahwa min ba'da za bayan wannan shan da suka dinga yi sun bar tekun shi rahawa wato hal kamar ba a taba komai ba mala'iku sun sauka a tekun shi sun sha manzanni sun sauka sun sha annabawa sun sha agawasai sun sha afradu sun sha kudubai sun sha siddiƙai shahidai salihai muminai musulmi kai har ma maguzawa da arna duk sun sha abin da suka sha shi wuce amma kamar ka tsoma allura ka cire to kun bai san ana yi ba kowa a teku yake sha amma maza Allah ko girgir bai shine rahawa yana nan makil kamar ba a sha komai ba
alayhi salatu llahi sai wuce to salatin Allah ya tabbata gare shi ma halla ashikun matukar mai dogen so ya yi numfashi ila taibatul muktari ya tuna madinatul munawwara ɗaiban nan ta annabi mai suna muktari man lalahu sharwa wanda bai da abokin tarayya shi kadai ne bai da wanda ya kama da shi alayhi salatu llahi salatin Allah tabbata gare shi ثم سلامه sannan amincin Allah tabbata gare shi mal ali tare da alayensa mannalu waɗanda suka samu algayatul quswa makamai madaukaka bihi da albarkarsa
madal qadri wato wannan salatin ba kama sallaita ala ibrahim ko kama sallaita ala musa ko ala isawa a madal qadri matakar kadarin annabi wal miqdari da miqdarin annabi min khairin mursalin daga fiyayyen manzanni muhammadin abin yabo sama da ƙasa almahi mai shafe fata da kafirci da ƙarya da zalunci allazi rakibar qaswa wanda ke hawa wata taguwa mai suna qaswa
wahabiya ya Allah ka bani bil muktari dan alfarma annabi mai suna muktari maktartu duk abin da na zaɓa bidini da addini na wa duniya ko a duniya na ce ina son kaza daiman har abada Allah ban abu ala waqti ma ahwa kuma kakka bani ƙasa da yadda nake so yadda nake so haka zaka bani shi yasa kake ganin faida take tafiya daidai haka kuma yan faida suke tafiya daidai saboda ya ce ala waqti ma ahwa daidai da yadda nake so Allahumma ijal ittiyarka fi ittiyarina da zaɓin shehu da na Allah daidai ko ka yadda ko kar ka yadda ko ka zumbara baki ko ka yi murmushi wannan duk damuwanka ne shi ya faɗa da abin da ka ga shehu yana so Allah ne ke so Allah shehu bai nufin abin da ba Allah bane ke ne shi yasa kaga lamarin sai yana tafiya daidai ba wani matsala wala iskala ba rikici to wannan bala'i da shehu ya magana cewa a cikin farkon harafin nan da shehu ya kawo radiyallahu ta'ala anu za mu karanta wata wasiƙa a cikin jawahir rasail don a sani cewa wato shehu ya yi maganan cewa ila gairi na tanhul masa'ibu in ada alaina wayan huna hawa durru wal balwa kana cewa to ga shi ya addu'a ya ce wai wanda ya taba su ko wanda ya zalunce su eh wai da da cututtuka da bala'o'i su afka masa to ba ga wani ba ba dan saina bane amma kullun talauci kamar ya kashe shi ko kaza kaza to bari ni magana ka ji me ake cewa bala'i eh ba wai talauci ko wannan kaza ko kaza ko kaza ba shi ake nufi ba dan kaga ga yan faila da gaggun kaya ka dauka ko ko ba ba kai ba ba wannan ake magana ba ko ta wasiƙa tana nan shafi na saba'in da hudu cikin jawahir rasai shafi na saba'in da hudu in an duba jawahir rasai za a gani za mu karanta ta saboda mu jiyar da abin yake faslun maulan mu sha'abul fati radiyallahu ta'ala an yace fasali kenan الرسالة التاسعة والعشرون من الوصايا ya ce wasiƙa ta ashirin da tara daga cikin wasiyu da maulan mushe ibrahim yake mana bismillahi rahmanir rahim da sunan allah mai rahama mai jin kai wa sallallahu ala sayyidina muhammad al-fatih al-khatim
salatin allah ya tabbata bisa shugaban na annabi Muhammadu mabuɗi cikamaki وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم da alayensa gwargwadon ƙadarinsa da miqdarinsa mai girma فمن مدينة كولك wannan wasiƙar daga birnin Kaula ta taho Najeriya آخر عام ألف وثلاثمائة وسما- آه، آه، وثمانية وخمسين wato a ƙarshen shekara ta dubu da ɗari uku da hamsin da takwas bayan hijira إلى كافة الأحباب ba mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku nake magana da su ba ni shehun kowa ne eh mana ba magana ai mu mu almajiran wane ne shi shehu ibrahim da kai da malamin ka dai almajiransa ne saboda haka ila kafatul ahbab zuwa dukkan masoyanmu da kowa muke magana da shehunnan da muridan duka نفعنا الله وإياهم في الدارين Allah ya amfanar da mu da su duniya da lahira الحمد لله وكفى
godiya da yabo sun tabbata ga Allah kuma mu Allah ya ishe mu mun zaɓe shi akan komai والسلام على عباده الذين اصطفى aminci tabbata bisa bayansa waɗanda izaɓa وعلى آله وأصحابه أهل الوفا والصفا da alayensa da sahabbansa ma'abuta cika alkawari da tsarki wa ba'd bayan basmala da hamdala da salati da godiya ga Allah fa inna awqatul abdi ka sani cewa lokutan bawa kama taqarrara an shaykh arba'atun kamar yadda ita tabbata daga shehu tijani lokutan bawa hudu ne dama kuma halarorin namu hudu ne eh ko ba haka bane an awwalu al akhiru az zahiru al batin in kai tarbiya sai ka fasara sauran kuma wannan ya rige naka eh a qur'ani da abin da yazo kenan huwa al awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin to lokutan bawan ma guda hudu ne shi yasa a ruhul adab yace wa haris alal awqati ayyihirzi sai ka je wurin shehin ka gaya ma lokutan da ake so kai kwaɗayi a kan ya gaya ma masu lokutan su hudu ne
waqtu da'atin lokacin farko lokacin ɗayar Allah duk bawan da ka sani yana da lokuta hudu ne in ma ka tsinci kanka cikin ɗa'a aw masiyatin ko kuma ka tsinci kanka dumu-dumu cikin safan Allah aw ni'matin ko kuma ka tsinci kanka cikin wadata aljihunka ya cika da kuɗi miya ta yi jaga nama zuku-zuku
aw bala'in ko kuma ka tsinci kanka cikin bala'i ba wurin kwana an baka notice ba abinci an kori yara kudin makaranta ba harka dole ne kowane bawa a cikin wannan lokutan hudu in ma ka samu ka ganka kana ta sallah kana ta zikiri kana ta salati kana karatun qur'ani kana ta muraqaba kana muhasaba kana tafakkuri in ma kuma wata rana kawai sai ka ganka cikin sabo in dai ba mala'ika bane sai ba annabi ba wallahi sai ka samu kanka cikin wannan lokutan sai dai ka yaudari kanka kawai dole ne wata rana kana cikin biyayya wata rana kuma kana cikin sabon Allah sai dai idan kai na Allah ne zaka ga biyayya ta fi saban yawa amma dole a samu saban ko ɗan yaya ko kuma ka samu kanka cikin wadata kuma duk wadata ta kai wata sai ka samu kanka cikin kunci ko a ce ɗanka ya mutu ko mata ka samu ko kuma a ce rashin lafiya ko a ce tirololi sun yi hatsari ko kuma kamfanin ka ya kama da wuta eh dole ne ai wa adabuha sai su to almajiran mu bari mu koya muku idan kun tsinci kanku cikin wannan lokutan ga irin ladabin da ya kamata ku yi wa Allah shuhudil minnati in kun samu kanku cikin ni'ima wato a, in kun samu kanku cikin da'a kuna ta sallah kuna ta ibada kuna ta zikiri kuna salati kuna karatun qur'ani kar ku rena kowa kar ku zagi kowa kar ku yi wa'azi ku soki kowa ku duba shuhudul millati da ku da ilimin naku da ibadar duk halitta ne Allah ya baku ai ba Allah bane wannan ilimin Allah daban ilimin ka daban saboda ka in ka dogara da ilimi ka dogara da abin da ba Allah ba kuma ya gaya mana la tarkanan ila shay'in dunana fa innahu wabalun alayk wa qatilun lak kar ka kuskura ka dogara da wani abu ba mu ba zai halaka ka kuma zai kashe ka abu ko ilimi ne ka dogara da shi ba mu ba ilimin zai zama ajalin ka haka kuɗi ko ma'arifa ce ka dogara da ita ai ba Allah ba ce ai Allah daban ma'arifa daban shari'a daban ɗariƙa daban haƙiƙa daban Allahu daban saboda ka zama abdullahi kawai jibar hawa fa'ajabu jibar hawa abdullahi
wa tawbati to sannan kuma idan ka samu kanka cikin sabon Allah ba a so kuma ka zo ka zauna ka dinga bada labari abin da ya kamata kai ka ce astaghfirullah eh Allah na tuba eh na saba ka hana gashi na aikata amma astaghfirullah Allah na tuba ahiri wa shukri sannan idan ka tsinci kanka cikin ni'ima aljihun ka ya cika ka samu wadata ga farin jini ga jama'a to abin da ake so ba girman kai za ka yi ba ka gode wa Allah akwai wanda ya fi ka abubuwan da ka samu ni'imar amma shi bai samu irin abin da ka samu ba suna ka gode wa Allah wasabri sannan idan ka tsinci kanka cikin bala'i ƙanƙanci ya yi yawa talauci ya yi yawa masihu sun yawa to ka yi haƙuri wa hadha wannan lokaci tajalla al-haqqu fihi wato lokaci ne da ubangiji ke tajalli a ciki ba karka dauka wai in ka tsinci kanka cikin ibada karka dauka wai ibada Allah ne ibada karka kalli ibadar kalla Allah in saban ya zuma karka kalli saban kalla Allah eh idan ni'imar ta zo karka kalli ni'imar kalli Allah sannan idan bala'i ko talauci ya zo karka kalli talaucin kalla Allah sai kaga talauci ya zo ya kama gaban sa kamar sani tana ta koshi kuma cikin talauci ga masu kuɗi can suna ta kuka ba a saki kuɗi ba kai ko ba kuɗi amma tana ta koshi kuma
bima yara kullu aqilin da abin da duk wani mai hankali ke gani annahu ta'ala arada ta'arrufi li khawat ahbabihi wato abin da yasa ga Allah yana yin tajalli cikin lokutan nan hudu Allah yana so kebantattun bayan sa san shi yasa wani lokaci sai ga kana ta biyayya wata ran sai ga sabo wai dan ka gane shi da ba za ka ba sai yasa ka zama kamar mala'ika kai ta ibada kai ba sabo to amma in ka zama kamar mala'ika ba za ka gane shi ba kana cikin ibada sai ya je wani sabo kuma kana cikin sabo kuma sai ya je wani da'a kana cikin talauci zai je wadata kana cikin wadata zai je talauci kana cikin lafiya zai kawo rashin lafiya kana cikin rashin lafiya zai kawo lafiya kana cikin buwaya zai kawo kaskanci kana cikin kaskanci zai kawo girma kuma wai duk dan ka gane shi kar ka kalli ko ɗaya daga cikin waɗannan duka kasarabin bikiyacin ne kawai bi mazharil qahari wal mihnati wato yana bayyana maka da tajalli ne na qahariya da kuma jarabawa ولا تخلو مهنته عن منحته da ainihin mihna da minha ba sa rabuwa ma'anin mihna bala'i minha baiwa ta ko da yaushe dan ka gane Allah wala qari al
haka kuma qahariyar Allah ba ta rabuwa da ludufin Allah
wadafat wadafatul imani masu raunin imani wal uquli masu raunin hankali zalu wato sun hankalinsu ya kushe wa gafalu anillahi sun gafala ba su gane Allah cikin lokutan nan guda hudu wa aksaru shaka sai su ta kai kuka wallahi talauci ya yi yawa wallahi bala'o'i ya yi yawa sabon Allah ya yi yawa mutane duk sun halaka mu kare ne na Allah in kaza kaza ka ji ba wai su kare ne na Allah da Allah zai tona asirinsu kwaya ɗaya da iyalansu duk sai sun gudu gidan iyayensu amma ka ji wai kowa ya halaka su kadai ne na Allah ana ta wazi yana zagin mutane wai su kadai ne mutanen kirki shi ne shi ce ba haka abin yake ba
wal itiradi an alallahi ta'ala kuma suna yin jayi suna kusurwa Allah Allah yana yin hukunci suna jayayya da shi wa sabbud dari kuma suna zagin zamani zai ce ka wannan zamanin ya lalace wannan zamani kuma bayan Allah shi ne zamani haka suna zagin Allah ke shi wuce ba kyau zagin zagin zamani zamani bai lalace ba sai dai yan zamanin su lalace amma zamani yana nan daram wa zamani fi makani wa makani fi zamani eh wala
wa wallahi thumma wallahi shi wuce na rantsi da Allah na ƙara rantsewa da Allah ما رأينا أشر أشر أشر ما رأى من قبلنا والله بمجا أشر أشر أبن دواء أن تتوشي كام مسك قليبا بلاي
من البلايا نرجع بلاؤي من زمن النبوة عند زمن النبتة إلى قريب من زمننا هل يزوى قد قد زمن المستحبي تابعي هل زوى زمن الشوط يعني إذن بلاؤي عند تتجني مو بمجاني ونسأله تعالى دوام العافية والإحسان منا روقان الله يدوم من العافية والإحسان
وليس البلاء من ال... من الهوان من الهوان العبد على الله نعم من هوان العبد على الله yawwa to ka ji abin da ya samu ka ɗauko jawahir rasail shehu ya ce ba bala'i ba ne don ka ga bawa a wulakance da yagaggiyar riga ko ya shigo jama'a yana tsami ko yana tafiya da silivas ko ya rasa takalmin sawa ko kuma ya ga jahili ne bai da ilimi ko kuma ya ga shi bai iya yana karatu karatu ko kuma ce ma ya rubuta sunansa bai iya ba ko kuma ya ji kaskanci ko ga duk inda ya ji an rena shi so ya ce ba ba wulakanci bane wannan ba bala'i bane dan kaga mutum a wulakance a wurin mutane to baya nuna maka cewa a wurin Allah ma haka yake dan mutane sun wulakanta bawa bai nuna maka cewa a wurin Allah ma wulakantacce bane shi
kama yazunnu al-jahlatu wal awam kamar yadda jahilai da amma wanda ba su yi askaru su yi tarbiyya ba suke zato su suna zato cewa idan suka girmama ka to a wurin Allah ma wai haka kake in suka kaskanta ka a wurin Allah ma haka kake shi sha ba haka abin yake ba falju'u wal hurumu da yunwa da yaƙe-yaƙe wa dawa'inu da annoba aksaru fi zamanin al-akhyar al-mutaqaddimi sun fi yawa a zamanin zababbun da suka wuce kamun mu mu ai ba mu ga komai ba zamanin da ake yaƙi ka ga sayyidina Umar ya zare takobi Abubakar ya har annabin rahama ma shi ma ka ga ya zare takobi ana tafsawa eh to mu da wa muke faɗa yanzu ai faɗan yanzu faɗan matsorata ne faɗan yan daudu faɗan zage-zage a lasifika aiwa ai ba jarumai yanzu ai ai babban jarumi shine wanda ya fuskanci Allah kawai amma yanzu jarumta ne ga zagin mutum kana canje da shi yana gibi da ne ake jarumta jarumi zai zare takobi ai gaba da gaba sannan yunwa ce wace da ne aka yunwa tun daga bayyana shehu radiyallahu ta'ala anhu da wannan salatin da mai karanta a diwani kwanaki tun daga nan yunwa ta kare ha kuma lantarki ya kama wani zai ga wani wannan wani irin karatu ne yadda ka ji din haka yake eh ba sabani
faqad qala al-allamatu muhyiddin an-nawawi hakika malamin nan wanda yake tamkar dutse na ilimi imamun nawawi ya yi magana fil azkar a cikin kitabul azkar ilam yace ka sani annal balaya cewa bala'o'i qalilatun bin nisbati ila ma taqaddama kadan ne in ka danganta da abin da ya gabata a zamanin nan da suka wuce faqad kanat dawa'inu al majhuratu hakika annoba shahararru waɗanda suka cika duniya sun kasance fil islam a cikin musulunci kamsun guda biyar ne da'unun da'un ya shairawi akwai wata annoba da ake kiranta annobar ya shairawi aka yi ta zamanin annabta bil madain a cikin manyan birane fil ahadin nabawi in zamanin annabi aka yi wannan annoban sanata sittin shekara ta shida bayan hijira sun maɗa'una a mawasa sannan wata annoba da ake cewa ta ɗa'una a mawasu bishan a garin sham aka yi ta zaman umaru ita ko an yi ta zamanin sai na umaru mata fihi kamsin wa ishiruna alfan na mata fihi abu ubaidata ibn jarahi wato a cikin wannan annobar mutum dubu ashirin da biyar suka mutu a cikin wannan annobar mutum dubu ashirin da biyar suka rasu a ciki abu ubai da tablin jarrahi a cikin wannan annobar ya rasu
wa amwasu qaryatu bainal ramlati wa baitul maqdis wato amwasu wata alƙarya ce tsakanin sahara da baitul maqdis
wa wasu miya da'uni amwasu ana ce mata annobar amawasu la'annan sabiyu yalqar rajulu domin karamin yaro zai ga babba fa yaqulu lahu amawasu sai dinga cewa amawasu amawasu amawasu thumma da'unul jari wato iyayensa da sun mutu baki da bai da kowa wannan annoba duk ta kashe mai iyaye duk inda ya ga wani sai dinga kiran shi yana roƙo a taimake shi bai da kowa
thumma da'unul jari sannan annobar jari في زمن ابن الزبير أن يتأسكن زمن ابن الزبير مات فيه لأنس بن مالك واتو أنس أم مالك رضي الله عنه مات لأنس مات فيه لأنس بن مالك رضي الله عنه ثلاثة وثمانون ابنان ابنا يا أن سيدنا أنس أم مالك أسكن النبر tamanin da uku suka rasu yana da yaya da yawa ‘ya'yansa tamanin da uku suka yi wafati a cikin annoba to kaga yana maganar bala'o'i wannan me ya kan yanzu ‘ya'yan mutum tamanin da uku su rasu ai zai zari ai wani na guda ɗaya ya yi rasu ya ake to balle tamanin da uku aw talatatun wa tabquna ibnan a wata ruwa kuma aka ce ‘ya'ya saba'in da uku ne suka rasu ومات به لعبد الرحمن بن أبي بكر wato shi ko Abdurrahman dan Abi Bakar ta ƴaƴansa sun rasu 40 ibnan yaya 40 suka rasu a cikin annoba wa kana yamutu ahlud dar kulluhum sai mutanen gida duka su mutu a cikin annoba an rabu lafiya bayan sallar isha'i da asbahi sai dai ka ji shiru kawai ana shiga sai ga kowa ya mutu a gidan
fa yudina alaihim albab sai kawai a kulle ƙofar kawai shi kenan kamarin su kenan nan ne makabartar ba za a fitar da kowa ba sai dai a zuba ƙasa kawai a haƙa rami shi kenan nan ne makabartar gida dai kowa ya mutu
zalika fi sanata arba'in wa sittin wannan an yi ta shekara ta sittin da hudu ne wasu miya bayan hijira wasu miya da'unil jarif ana ambatan annobar da annobar jarif summa da'unil fatayati sannan annobar yan mata sanatu saba wa samanina ita kuma an yi da shekara ta tamanin da bakwai bayan hijira sun maɗa'un wa ƙa sanatu ihda wa salatina wa mi'atan sannan annobar da aka yi ta a shekara ta talatin da ɗaya bayan hijira a shekara ta ɗari da talatin da ɗaya wa kana yusi fi fi sakatil muridina wato ana kirga a cikin ainihin da'iran muridai fi kulli yawmin alf janazatin sai a je jana'iza dubu a rana ɗaya a cikin annobar jana'iza dubu
mata awwal yawmin sab'una alfan rana ɗaya mutum dubu saba'in suka mutu wa fisani rana ta biyu kuma naifin wa sab'una alfan fiye da mutum dubu saba'in suka sake mutuwa wa fisalis a rana ta uku hamidan nas wanda ba su mutu ba sai su ba kan ce wannan bala'i shehu radiyallahu anhu wadda yana nutsar da almajiransa ne su gane ba talauci ba ne bala'i a rashin imani da rashin sanin Allah shi ne bala'i amma zuciyarka ta cika da ma'arifar Allah ga ƙaunar annabi wani bala'i gace ciki
wa kana bil kufati da'unil fatayati sannan a kufa an yi annobar ƴan mata lannahu bada bil azara dan annobar da ƴan mata ta fara ƙananan 'yan mata da ba su yi aure ba su suke ta mutuwa bil busrati a busra wa wasadal da wani gari da ake kiran sa wasada wa sham da sham wal kufati da kufa wa yuqalu lahu da'un al ashrahi ana cewa annobar manya wannan annobar lima mata fihi domin abin da ya mutu a cikin sa min al ashrafi na daga manyan mutane ولم يقع في الحرمين داعون أما أمك مدينة النوبة فاستوفى روا
فقط
هكا عبيد فقط انتهى شين شو يسوتو مقالة تاقاري أنا من أذكار النووي دقى كتاب الأذكار لإمام النووي قال يا فدي ومن ظن أن البلاء أن البلاء ينزل على العبد دون ديك يزتنشوا بلاء ينا سوكاب سباوة وهو جاهل ha wannan jahili ne a amal kalb ne makauniyar zuciya dan kaga mutum da ya gaggiyar riga yana tsani aljihun da ba komai yana da Allah taimaka min da abin da zan ci abinci kana tunanin cewa wai bala'i ne ya same shi ko kuma bai da ilimi ko bai da wani abu bayan imaninsa da za a tara dukiyarka duka da ilimanka duka da 'ya'yanka duka watakila danginku duka da za a auna sa ɗauki imaninsa zarra wallahi nauyin imanin su ya ɗaga iyayenka duka ƙarfin nauyin imanin shi ko da ka shine shi duk wanda ya zaci bala'i wai dan wani abu irin wannan ya faru wai bala'i ne shi yace wannan jahili ne bai san abin da ke bal yace kai bar wannan maganan man yubla al-abdu ala hasab dini Allah yana jaraba bawa gwargwadon yanda ya rike addini in ka rike addini da da ƙarfi to sai bala'i mai ƙarfi ya zo saboda ka rike da ƙarfi in ka rike addini sakwa-sakwa sai bala'i ya zo sakwa-sakwa in ka rike addini da ƙarfi to sai shi ma bala'in sai ya zo da ƙarfi saboda mai addini ya fi bala'in ƙarfi sai addini sai kori bala'in
فقد قتل عثمان وعمر وعلي وابن الزبير وابن جبير wani ne cewa eh an fi nan ba ba ga shi ya ce shi ya ce bala'i ya sauka ba shi ya na ma hatsari yayi ba shi ya na ma almajirin hatsari yayi shi ya na ma shi ya ce Allah sarki sayyidina Umaru kashe shi aka yi sayyidina Usmanu yanka shi aka yi sayyidina Aliyu shi ma kashe shi aka yi sayyidina Zubair bin al-Awwam shi ma kashe shi aka yi Zubair sannan ibnu jubair shi ma kashe shi akai to wannan ai ba bala'i bane shi
wa ibn al-musayyib sannan ibnu al-musayyib shi ma kashe shi akai jalka ibnu al-musayyib jaldan bisiyadi shi dukan shi aka dinga yi da bulala yanzu ina cikin shehulan faila aka yi wannan ai za shi kankanci ya fi ma a ce wani shehi ne daga cikin shehulan ba kama shi a dinga dukan shi har a kashe shi a ce idan in wali ne ai da wani bala'i ya saba to sai aka ce to wannan sahabi ne ba aka dinga dukan shi da bulala hatta in kala at asabuhu waɗanda suka rike shi ana dukan sai da hannun shi tsinki saboda duka saboda ya rike gaskiya kawai ya rike Allah aka dinga dukan sai da aka tsinka mai hannu radiyallahu anhu sai wuce Allah ya kara musu yadda
ala kafin wa ala hadha abu sa wannan fallazi usi nafsi abin da nake kaina wasiya da shi wa usi bihi ahbabi nake wa masoyana su ma wasiya da shi huwa rida lillahi ta'ala ina so ku yadda da Allah ta'ala duk abin da Allah ya dora muku ku yadda saboda abin da Allah ya ba ku ba wani bala'i da zai zo ya cuce ku kun samu Allah kun samu manzo Allah kun samu shehu tijani kun same ni to wai ke da wannan wani al'awwal kawai ya samu ya samu al'akir ba wani kuma ya samu al'awwali ya samu al'akiru amma bai samu al-zahir ba wasu kuma sun samu al'awwali sun samu al'akiru sun samu al-zahir amma bai samu al-batin ba amma ku kuka samu al-awwalu al-akhiru al-zahiru al-batin to sai ne kuma amma da abin da ku samu ai ku dariya kawai za a haɗe a wani wuri inda za a gane waye babba
wa shukru lahu sannan ku dinga yin godiya ga Allah ko da yaushe والصبر لمدار أقداره sannan ku yi haƙuri bisa magudanar ƙadarce-ƙadarcen Allah talauci kaskanci zagin wawaye dukkan ku damu da wannan wattawakkul alaihi fil rizqi sannan ku dogara ga Allah a bisa arziki kar ku damu in mutum ya matsa dole sai ya kuɗi wallahi sai zuciya ta zuga shi ya fata bai taɓa yi ba rana ɗaya ne a kama shi a nuna shi a TV kai shi da ina wallahi bai taɓa yi ba rana ɗaya kake da ba kai ke wani fata ya gani shi ne shi ce kar ku yadda da wannan ku yi hakuri ku yadda da kaddara Allah faqad qala ta'ala haqiqa ta'ala ya fada fi samai rizqukum a cikin sama arzikin ku ke ruwan sama da ke sakko muku daga cikin ruwan sama da ke zubo arzikin ku wa ma tu'adun da abin da aka yi muku alƙawari da shi fa wa rabbis samai wal ard na rantse da ubangijin sama da ƙasa innahu lahaqqun cewa abin da muka yi muku alƙawari gaskiya ne مثل ما أنكم تنطقون تنطقون kamar misalin abin da kuke karanta a Qur'ani ne yanda kuka karanta din nan muka yi muku alƙawari to haka muke yadda muka faɗa haka zamu yi muku wa qala ta'ala ta'ala ya faɗa ma khalaqtul jinna wal ins ban halicci mutum da aljan ba illa liyabud sai dan su bauta min wa qala ibn ada'illahi ibn ada'illahi al-adami ya faɗi fit tanwiri a cikin kitabut tanwiri bima qala ta'ala lokacin da Allah ta'ala ya faɗi وما خلقت الجن والإنس إلا ban halicci mutum da aljan ba إلا ليعبدون sai dan su bauta mini علم سبحانه وتعالى alima ubangiji subhanahu wataala ya sani أن لهم بشريات ن- بشريات cewa mutane suna da bashariya mutunta shi yasa kullum in ka zance wannan wali ne ko wannan kaza ne ko dan shehu ne ko waye kar ka ɗauke shi kamar mala'ika in ba haka ba sai ka cuci kanka ka kasa amfana da shi duk ɗan adam akwai bashariya zai ji bacci zai yi aure zai ci yunwa zai yi fushi zai yi zafi zai yi duk abin da ka san ɗan adam na yi sai dai yana da isma yana da yana da shi mahfuzi ne Allah ya kiyaye shi daga wasu abubuwa akwai abubuwa da yawa da in ya faru da shi shi taraki zai yi kai ko faduwa za ka so da karka ce a in an ce wali ne sai ka ga mutum kamar mala'ika sannan za ka yarda da shi in ba haka ba har annabawa ba za ka yarda da su ba ɗalibuhum bi wannan bashariya tana neman su bi muqtadiyatihim da ainihin hukuncin da aka halicce su da shi shine bacci sha'awa da sauran abubuwa irin na mutuntaka tasawwisa alaihim sirku tawajjuhi za ta gurɓata musu gaskiyar fuskantar Allah wannan bashariya ta su ila al-ubudiyyati zuwa ga bautar Allah fadamina lahum rizqa to daga nan sai Allah ya lamunce musu arziki kai ya tafarragu li khidmatihi domin su fadaka su tara hankali dan hidimarsa shi yasa ce ma kharaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa kai la yashghilu bi talabihi dan kar su shagaltu da neman abinci su ta wahala wurin neman arziki ya riga ya lamunce musu arziki abin da yace wa ma khalaqtul jinna ban halicci mutum ba wal insa ba halicci aljini da mutum ba illa liya'budun sai dan su bauta ne wanda ya gane wannan karatun abinci ba zai wahala da shi ba wanda bai gane ba shine zai ga ai dole sai an yi kaza za ci abinci dole sai da kaza in ba kaza ba abinci sai ya ta bin wannan hanyar da ya ce dole ne kuma a ƙarshe ya dawo ya ga ƙarya ne kamar yadda za a ke wawaitar da hankalin ba ce in ba kai boko ba ba ka ci abinci ba sai ga yan bokon ma ya ga mutum yana hamma sai ka taimaka mai da naira hamsin zo nawa za ka gani ai dai an yi boko an yi digiri yana ta karanta jarida kuma yana ta hamma kai ko kana ta karatu alqur'ani zai ga ta ya hage wallahi har yanzu ban karya ba yace to ga naira hamsin ka je a abin nan ba haka ake cewa in baka kai boko ba za ka ci abinci saboda haka arziki na Allah
an ibadati ta
dan kar su shagaltu daga barin bautar Allah ta'ala faqala sai yace ma uridu minhum min rizq ba na neman arziki daga wurin halitta ta ai ma uridu minhum an yarzuqu anfusahum ba na bukatar su arzuta kansu wa qad kufituhum hakika kafaituhum na isar musu zalika wannan baki da zan ba su arziki bi husni kifayatin da kyakkyawar isarwa kuwa wa bi wujudi damani da kuma samuwar lamuni na wa ma uridu an yad'imun kuma ni ban halicci mutane don su ciyar da ni ba ni nake ciyar da su la ni domin cewa ni an alƙawiyyu samdu samadu lazi yud'im wa la yud'am ni ne mai ƙarfi abin nufi ta bukatar bayi mai ciyarwa ba a ciyar da shi ba ni nake barwa ba ni bani
ولذلك أقبه بقوله تعالى أولاك الله يقارس مغانا صدفتها إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله شيني من أرزو تام أبو تشنك أرفي من أرفها أي ما أريد منهم ai ba na nufi daga halittata an yarzuqu anfusahum arzuta kansu la'anni ana ar-razzaqu lahum ba wanda yake ba kai shi arziki ni ke ba da arziki za ka ga mutum ka taso a unguwan ku tun kana yaro yake tako ko yake noma ko yake abu amma har ka girma kai kuɗi kana hawa mota yana wannan sana'ar tashi bai samu komai ba to yadda ka ga haka komai na Allah yake akwai abin da Allah ya rubuta shi kenan ya rubuta shi arziki ba dabararka bane zai baka in Allah ya riga rubuta rubuta kawai
wa ma uridu an yud'imuni sannan ba na nufin halitta da su bani abinci ko su ciyar da ni la'anni domin cewa ni ana zul quwwati ni ne ma abocin karfi wa man lahu quwwatu fi zatihi wanda ko yake da karfi cikin zatinsa ghaniyun an yud'ama a ya wadata daga wani ya bashi abinci ko ya ciyar da shi فتضمنت هذه الآية الدمان للعبد للعباد saboda haka wannan aya ta tattaro lamuni ga bayi bi wujudi arzakihim da samun arzikin su qauli ta'ala da fadin sa ta'ala inna allaha huwa arrazzaq Allah shine mai arzutawa wa alzama almu'minina ya lazumta mu'minai an yuwajjiduhu su kadaita su azkaru su san Allah su ma'rifa su kadaita Allah fi rizqihi a cikin arzikin sa wa Allah yudifu shay'an minhu kar su jingina komai daga wurinsa ila khalqihi wanda Allah ya kalkace wane ne in bala'i zo kalkace wane ne ba dan wane ba ni zan auri wanci ah ba dan wane ba aita na yi kuɗi ai wane ne ya hana ah ba dan wane ba aita ni babba ne a garin mu ai zagi na sai aka daina girmama ni ha ba wane shi ba nan duk ba wannan shi ne shi kar su jingina komai wanda ni nake kasu jingina halittarsa ولا يضيفوا ذلك إلى أصحابهم sannan kar su jingina zuwa ga wani dalili kar mutum ce ai abin da ya sani kuɗi ka ji ka ji dalili ba wani dalili kawai na rubuta ma kai ne arziki ne ba wani dalili ولا يسندوه إلى أكسابهم kar kuma su danganta a bisa kokarin su ce ai na dage ne ai dole ne sai an dage in ba a dage ba ba za a samu ba eh gaskiya ne a dage ai kokari amma ba dage ba ce take bayarwa
والمؤمن يح- wannan karatun fa yana da wahalar fahimta dole sai wanda ya bi shehu wanda bai shehu ba ba zai gane ba Eh, zai ga kawai komai kasabin sa ne dabarar sa ce kawai da ba komai in ba a dabara ba ba ba ba, ba hanya والمؤمن يحمد الله تعالى shi mumini yana godewa Allah ta'ala إذا وجد قوت يومه idan ya samu abin da zai ci yau من غير تعنق ba tare da wani wato nokewa ba وكان صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance أكثر طعامه mafi yawancin abincinsa التمر والماء dabino ne da ruwa kaje sayyidul wujudi wanda aka yi duniya da lahira dan shi aka yi arzikin da talaucin dan shi kowa da komai dan shi amma abincin da ya fi ci dabino da ruwa sai kokara ta cin kaji وإذا لم يجد صبر idan ma bai samu dabino da ruwa ba sai ya yi hakuri kawai وشد على بدنه الحجر wani lokaci ba in yiwa ta yiwa sai ya ɗauki dutse ya ɗora a cikin shi dutsen yana kuka yana ya rasulullah sai in zama zinari ya ce ba wannan na zaɓa ba da wannan na zaɓa da sai na yi mulkin da ya fi na Suleimanu
وكان أحيانا لا يجد من الأكل kai wani lokaci ma sai ba ka ga gidan ma ba abin da za a ci ما يملأ بدنه abin da zai cika cikin shi يبيت الليالي المت- المتتابعة manzo Allah yana kwana darare masu biyayyar juna داويا cikin sa ba komai وأهله لا يجدون أشاع iyalansa ba su samu abincin dare ba za mu tsaya nan saboda haka wannan mun karanta ne dan kar mutum ya ji an yi maganar bala'i ya dauka wayo irin wannan halayen su ake cewa bala'i a bala'i mutum ya rasa imani ya rasa san annabi ya rasa ma'arifa to wannan bala'i ne babba musamman wanda ya riski zamanin shi Ibrahim idan bai samu ma'arifar Allah ba to babu asararre kamar shi saboda haka mutane su dage su dage a kokari sosai a cikin wannan lamari Allah ya taimake mu kuma yan uwa kar mu manta an yi wa shehu haihuwa kuma ina ga yau kwana nauki ranar alhamis ne zai zama suna saboda haka yan uwa kar a manta waɗanda ba samu zuwa ba du'a gaya musu ranar alhamis za a yi suna a- a nan a, an yi wa shehu haihuwa an samu a mace Allah ya raya ta diyan uwa suna murna muna shehu barka baki ɗayan mu alhamdulillah
Na'am, alhamdulillah kamar yadda shehu ya faɗa ga yanan Malam Suleiman da shara'in uwa za su zaga domin ranar suna za mu yi diwani a nan sosai. A akramakullahu ga tambaya da wani ɗan uwa ya kawo yana cewa assalamu alaikum A, don Allah shehu menene hukuncin mutumin da zai zo wazifa zai zo zawiya yayin wazifa sannan sai ya tarar da da'ira ba ta gama cika ba kuma ya ƙi shiga cikin da'ira sai ya zauna daga baya ya jingina da bango har a gama wazifar menene hukuncin wannan sannan menene hukuncin wazifarsa
wazifar zaka ya amma mara kunya ne akwai su da yawa marasa kunya irin wannan sun rena wato shehu tijjani zai yi magana ko ba sa karanta ne ko kuma ba su yadda da abin da ake faɗi ba a ce ma manzo Allah zai zo wuri ka zo kuma ka je ka wani har da ka koma gefe wani ya je ya ya zo na kai ka ce bai san me ake a wurin ba saboda kan wanda ya wazifa haka wazifarsa ta yi amma mara kunya ne bai da kunya kuma mara kunya man ata al'adama ma al'ahbab urza ila albab duk wanda ya shigo cikin halaran masoya yi mummunan ladabi za a kore shi bakin kofa so da garin koren mutum bakin kofa ma sai a kore shi daga wurin baki da rashin ladabi yana janyo ma mutum ya bar dariƙa dan dariƙa baki ɗaya ta ginu ne akan ladabi in ba ladabi babu dariƙa saboda ka ladabi shi yasa kake ganin shehunnan shehunne ma ake bin su ake musu ladabi tun kama akai ga shehu Ibrahim kamun a kai ga shoki yani kamun a kai ga manzo Allah to in har mutum zai iya zuwa wurin wazifa bai san da suwa yake zaune ba to me kuma amfani shi ai duk inda mutum ya kai da ɗagawa da taurin hanci in ya zo wurin wazifa ya kamata ya nasu manzo Allah ya zo shehu tijani ya zo shehu ibrahim ya zo amma yadda ya ga dama wallahi ba mara kunya kamar wani ko ba wanda zai iya shirye da shi duk mutumin da zai zo wurin wazifa ya aikata yadda ya ga dama wallahi ba wanda zai iya shirye da shi saboda haka yan uwa mu kiyaye in mutum ya zo ya ga da'ira bata cika ba ya zo ya shigo da'ira yanzu manzo Allah yana kusa kai an taɓa yin wazifa da sauri ma manzo Allah ya ga shi ne ce wai almajiran kamar za suke sauri su banni ba su san ina tare da su ba a dinga gaggawa to in sun tashi daga nan ina za su me na sauri ina zaune ana ta sauri ana so a tashi a banni to kuma a cewa ana da'ira kuma a cewa mutum ya ji ya zauna a baya ga annabi kuma a kusa saboda haka wannan ba kyau a dinga zuwa ana cika da'ira sai me ce to wannan yan uwa da aka ga tashi wannan sunnan mu ce ta muridai wannan sunnan mu ce ta muridai ba wai bukata ce ta sa aka ce a tashi a nemi abin da ake nema ba muna neman albarka ne saboda haka wanda yake nema ya bayar
Allah ya kara mu na lafiya Allah ya ba mu lafiya da ya ba mu zama lafiya Allah kuma ya kiyaye mu daga dukkan balawoyi na rashin imani da rashin yarda da Allah da rashin yarda da ikon Allah Allah kuma ya taimake mu da binsa da yarda da shi kuma Allah ya ishe mu kuma Allah ya isar mana Allah ya taimake mu baki daya Allah ya albarkace mu albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam albarkatan sahibin wannan diwani mai albarka Allah ya albarkace mu baki daya Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya ba mu arziki Allah kuma ya ba mu zaman lafiya albarka Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yarinyar da aka haifa Allah ya albarkace ta Allah ya raya ta kyakkyawar rayuwa Allah ya mata albarka albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam albarkar shi tijan da shi Ibrahim mai neman haka bai samu ba kuma Allah ya bashi ma Allah ya amfana mana zuriya mu baki daya فاتحة مع صلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا رب بالذات وبالصفات كلنا في سائر الحالات ثبت قلوبنا على الإيمان وتعدنا للعمل الإحساني وانظر إلينا وانصرنا الدين أد حقوقنا وأد دينا وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وجازي عنا كل من قد أحسن إليه من البرجال أحسن بالمصطفى الشفيع يوم المحشر خير الورى من قد حبي بالكوثر صلى عليه ربنا وسلم وفاد بالخير لنا وعمما وفاد بالخير لنا وعمما وفاد بالخير لنا وعمما سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين